الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 1441 hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da shida ga watan ɗaya shekara ta 2020 a lissafin turawa muna darasi na goma sha hudu aya ta casa'in da shida a cikin suratul anbiya'i a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria idan za a iya tunawa aya ƙarshe da muka tsaya a satin da ya wuce aya ta casa'in da biyar wa haramun ala ƙaryacin ahlaknaha annahum la yarji'un daga kanta za mu fara dan zancen ya hada yau za mu yi magana akan wata halitta da ake ce da ita ya juju da majuju na ma'aramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون نعم
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة نعم يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين Allah madaukakin sarki ya ce wa haramun ala ƙaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un haramun ana nufin mumtani'un imtina'an tamman an hana ba zai taɓa yiwuwa ba shine ma'anar haram anan kamar yadda muka fassara a baya akan alƙaryar da muka halakar da ita alƙaryar da muka kashe ta jama'ar da muka halakar da su ko saboda kafircin su ko fasikancin su ko fasadin su a bayan ƙasa ko ajalin su ya zo anan malamai suka ce ala qaryatin ahlakna ahlaha bi sababi fusuqihim an amrina haramun ne akan alƙarya jama'ar da muka halakar da su saboda sun yi fasikanci sun ƙaryata manzanninmu takzibihim li rusulina annahum la yarji'una ilaiha fil akhirati lil hisab haramun ne da zai taɓa yiwuwa ba wai a ce ba za su zo wajenmu mai musu hisabi ba a wannan fassarar aya tana mai da martani ne akan su kafirai da suka saba wa Allah suka ƙaryata annabawa sun yi alkawari sun yi alwashi cewa ba za su taba zuwa su haɗu da Allah a yi masu hisabi ba bai zai yi a yi masu hisabi ba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا kul bala wa rabbi la tuba sunna shine hakikanin ma'anar wannan aya Allah ya rantse ce wallahi sai an tashe ku kinan ce wanda suke yi wai ba za su koma ga Allah ba sun ci banza sun karyata annabawa a banza sun kashe annabawa a banza wa haramun ala karyatin ahlaknaha annahum la yarji'un haramun ne ba zai taba yiwa ba shi yasa ce muku mumtani at-tamman ba zai yi a ce wai ba za su zo gare mu ba za su komo gare mu musu hisabi ba malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da abin da ayoyin da suka gabata ne suka yi bayani cewa waɗanda suka rarrabu alladhina taqatta'u amrahum bainahum suka yi ta sabani a tsakaninsu suka yi ta karyata annabawansu zaya wanda suka yi kullawa da suka yi kudirin da suka yi cewa wai ba za su zo ga Allah ba wai annabawa ƙarya suke ba za a tashe su ba alkullu sayarji'u ila Allah ba wanda ba zai koma zuwa ga Allah ba wannan ayar tana nuna cewa Allah ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya isa ba zai je kiyama gurin Allah ba wallahi kowa sai ya tashi ya je gurin Allah kamar yadda ka zo duniya ka ganka yanzu anan ka rayu to wallahi akwai ranar da zaka ganka kuma ana wata rayuwa wai a kiyama liyujazihim bima yastahiquna yawm alqiyama za a hadu don Allah yayi hisabi wa mutane akan abinda suka cancance shi ranar tashin alqiyama ayat ta karfafa mana rujuhum ila Allah ta'ala yawm alqiyamati bi uslubin badi'a lalle sai an koma wajen Allah ranar tashin alqiyama ayat ta kore mana abinda yake darsuwa a cikin ainihin wato zukatan wasu akwai masu tunanin cewa ai in dai an riga an halakar da kafirai ko an kashe fasikai saboda a nan duniya sun saba wa annabawa kamar an riga an gama musu azaba akwai masu tunanin cewa ai tunda Allah ya riga musu azaba a nan shikenan a kiyama a azabar biyu ce sun karyata annabawa a nan sun yi fasikanci Allah ya kifar da su a nan sannan kuma akwai hisabi da lissafi ranar tashin alkiyama tabbas kul bala wa rabbi la tub'asunna ubangiji yayin rantsuwa annabi yayin rantsuwa yace la tub'asunna wallahi tallahi sai an tashe ku kuma sai an baku labari dangane da abin da kuka aikata ba babu wanda za a kyale za a masa hisabi akwai masu karban lada akwai masu karban wuta aya ta tabbatar mana lalle arju yawm alqiyamati lil hisabi muakkad komawa kiyama dan yin hisabi wani abu ne da aka karfafa shi mai tafsirin fathul qadir yake ce haramun ala qaryatin halaknaha yace mutanen madina sun karanta aya a kira'a su wa haramun mutanen kufa kuma sun karanta wa hilmun wa haramun ƙira'ar mutanen madina wa hilmun ƙira'ar mutanen kufa bi kasril ha wa sukunin ra luga ne guda biyu kaman halal da hil wa halalun wa hillun wa haramun wa hilmun duk ya halatta duk alƙaryar da muka halakar da ita to wallahi ba zai yi a ce annahum la yarji'una wai ba za su dawo ba kenan ya zama fi mahalli raf'i mubtada fadin sa haramun din shine khabar mubtada ma'ana wa mumtani'un albatta ta adamu rujuhum ilaina lil jaza wasu malaman suka ce um, abin da ake nufi maganar tunanin cewa kafirai suna tunanin in sun mutu Allah ya dawo da su duniya su gyara shi ma wannan wata fassara ce guda biyu kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce wa haramun ala qaryatin annahum la yarji'un haramun ne akan alƙaryar da muka halakar da su wai a ce za su dawo duniya a sake ba su dama su sake aikata wani aiki ba zai yiwu ba kala rabbir ji'un Allah ya bada labari yan wuta za su ya ubangiji a dawo da mu la'alli a'malu salihan fi ma tarakt don na yi aiki na kwarai ko mu yi aiki na kwarai cikin abin da muka bari a duniya Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi yub'athun Allah ce bai taba yiwa ba kalma ce kawai suke fadanta Allah ce ai mun yi alƙawari in an mutu ai ba za a dawo ba to wannan fassara ta biyu kenan waɗanda za su yi burin cewa idan sun mutu Allah ya dawo da su bukatar Allah ya mayar da su duniya don su gyara mistakes su gyara wato kurakurai da laifuffukan da suka yi to bai zai yi ba wannan kuma jan hankali ne gare ni jan hankali ne gare ka cewa wallahi wallahi duk wanda ya kuskure mutuwa ta zo masa yana aikata barna yana aikata laifi kada ya taɓa tsammanin cewa wai zai koma ya yi wa Allah kuka Allah ya mai tausayi ya dawo da shi duniya ya gyara kuskurensa baro yadda ka san nono in ya zubo daga hantsar dabba kaga ba a iya mai da shi to Allah ya alƙawari ba za a dawo ba kuma ba inda za a iya gyara aikin in ba a nan duniya ba so ka tsaya kai aiki mai kyau ka gyara tun yau kar ka bari wani laifi ka kwana da shi dan ba lalle bane gobe kana da wannan tsoratarwa ne a gare mu kada wani ya yi tunanin cewa wai zai ya samu wata dama Allah ya jira shi a'a wannan kuma yake nuna ya kamata mu tausaya wa iyayenmu da malamanmu da magabatanmu da suka riga mu gidan gaskiya suke kwance a kabari su fa malam damar su ta riga ta wuce mu ne yanzu muke da dama jama'a mu ne yanzu muke da dama za mu iya nafila mu ne yanzu muke da dama za mu iya sallar dare mu ne yanzu muke da dama za mu iya sadaka yanzu muke da dama za mu iya gina masallaci yanzu kake da dama za ka iya zuwa umra yanzu kake da dama za ka iya zuwa hajji yanzu kake da dama za ka iya aikin alheri yanzu kake da dama za ka karanta alkurani da zarar ka mutu zancen ka ya kare wannan dama ta riga ta kubuce za ka ciza yatsa ranar da ciza yatsa ba shi da amfani mu ɗauki wannan a matsayin izina mu ɗauki wannan a matsayin abun lura mu jaddada aikin alkhairi mu ci gaba da tuba da neman kusanci zuwa ga ubangiji don tabbas wannan ita ce damar da ubangiji ya ba mu rayuwa kwaya ɗaya ce ake guda ɗaya ne babu guda biyu na lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine sai malamai suka ce wace fassara ce tafi wasu malamai suka ce alƙaulul awwal zance na farko da na faɗa ɗin nan na ƙaryata wato tunani ko ƙudurin kafirai cewa su ba a isa a tashe su ba ba a isa a mai da su ga Allah ba wannan ayar wa haramun ala ƙaryatin annahum la yarji'una din abinda ayar take nufi ana ƙaryata kafirai ne akan kudurinsu na cewa ai Allah bai isa tashe su ba ballantana ya musu hisabi abinda ayat take nufi kenan shi ya fi karfi duk da ma'anar ayat tana iya daukan wancan da wannan gaba daya haka malamin tafsiri suka faɗa saboda Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum gaya musu ya annabin Allah al awwalina wal akhirin da na farko da na karshe tunda Allah ya fara yin duniya aka yi ta har zuwa ƙarshen duniya wanda za a busa ƙaho a kansu al'awwalina wal akhirin wallahi sai kun haɗu la majmu'una wallahi za ku haɗu ranar tashi alƙiyama limiqati yawmin ma'lum wata rana ce sananniya wataƙila abin da zai da ƙarfafa maka wannan fassarar fadin Allah hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wannan hatta din ibtida'iyya ce abinda ke bayanta shine gaya lima ya dullu alaihi ma qablaha in ji malaman nahu kamar cewa ake waɗannan waɗanda aka halakar da su mumtani'un albattata adamu rujuhum ilaina ba zai taɓa yiwuwa ba kwata-kwata a ce wai ba za su dawo gare mu ba a'a za su yi ta zama a cikin halakarsu hatta har zuwa ranar da Allah zai tashi kiyama su zo a yi musu hisabi idan sun ga kiyaman nan za su ce ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin ya kai mu ai mun gafala daga magana kiyama mun gafala mun rafkana daga magana kiyama kai lalle mun zalunci kawukanmu cikin alamomin tashin alkiyamar shine zuwan ya ajuju wa majuju Allah ce har sai in an buɗe ya ajuju wa majuju kalmar hatta idha wato futihat budewa wannan yana nufin cewa kenan ya jujun majujun a yanzu haka a rufe suke kiran kofar ne aka rufe da sun tsallako sun shigo duniya suna ne guda biyu ya ajuj ɗaya ma'ajuj biyu suna ne ba a jami'in suna ba sunan larabci ba ne ƙabilu ne guda biyu kuma su ma mutane ne ismani a ajamiyani liƙabilataini minan nas sunan laki ne guda biyu ba ajamayen sunaye in an ce ba ajame ba ba larabin suna ba kalmar ya ajuj wa ma'ajuj ba larabci ba ne na wasu ƙabilu ne cikin mutane wasu malaman suka ce a'a sunan an ciro shi ne daga al'aujatu al'aujatu a larabci shine wato al-ikhtilaf cakuduwar abu shine al'aujatu ya juj wa ma juj kamar abin da yake mixing up yana haduwa yake cakuduwa ko kuma al'aujatu tsananin zafin abu tiriri zafi radadi ko na rana ko na wuta wasu ka ce daga al'awash ne al'awash a larabci shine suratul jahr gaggawan tafiya al'awash wancan al'aujatu wannan kuma al'awaju kenan ana so a maida asalin kalmar ta larabci ne amma ga source shine masdar na ainihin wato kalmar ya ajuju ma ajuju ne saurin tafiya suratul jarhi saurin gudu um, abinda ake nufi fatahna din akwai wata katanga ce sad wani marfi ne da aka toshe su aka rufe su wanda aka hana su su shigo cikin mutane sauran halitta su cakuda da su su din ma halitta ne amma Allah bai bar su su shigo cikin mutane saboda muguwar barna da ta'adi da halittar ya ajiyar jama'aju suke da shi kuma Allah ya alkawari ba za su shigo cikin duniyar mu nan ba sai dab da tashin alkiyama shi sai ce wahum min kulli hadabin yansilun idan aka sako su su ya juju wa majut to za ka gan su daga dukkan wani wuri madaukaki shine hadab idan an ce hadab shine almakanu almurtafi'u min al-ard duk wani tudu sai dai ka rinka gani suna gangarowa duk inda ka ga tudu ko dutse ko wani tudu kawai sai dai ka ga ya juju jama'a juju yadda ka san tsutsotsi bala'in yawa ne da sun ninninka mutanen duniya fiye da yadda kake tsammani idan fa suka zo ba a ganin komai sai su za ka nemi ɗan uwanka mutum mai halitta irin taka ka kasa gani ana ba da labarin ruwayoyi da yawa ba lokaci da za mu yi ta magana akan abin amma halittarsu na farko dai wata irin halitta ce gajeriyar halitta 'yan dubur dubur dubur aka suke ga tafka-tafkan kunnuwa aka ce kunnen dan ya da majus guda daya idan ya zo bacci sai shimfiɗa kunne kwaya daya sai kuma ya ɗauko kunnensa kwaya daya sai ya lulluɓa da shi ga munin halitta da rashin kyan gani ga barna duk ta'adin ɗan adam ai bai kai wannan ba bai kai ya da majus in sun shigo fa hadisi ya tabbata duk wani kogin da ka sani a duniya kana gani kogi sai sun shanye ruwansa tas suna dira a kogin za su tsotse ruwan gabaki daya nan bala'i duk ciyawar da suka tarar da ita sai sun cinye ta duk abin da suka hau kansa ya kare gabaki daya su cinye abincin mutane su shanye su shanye ruwan mutane kaga Allah ya taimake mu da bai sako su ba to zaka gansu min kulli adab daga dukkan wani wuri na tudu dutse ne ko ninsa yansiluna suna ainihin wato kulkulowa suna tahowa da sauri shine yansiluna daga annaslu ne annaslu bi iskani sin kenan wato shine mu- mu- mu- muqarabatul khatu ko al khuta saurin takawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ma'ana sauri ne da su nan da nan suna tafiya da sauri suna gaggawa laraba sukan ce nasalar rajulu fi mishiyatihi idan asra'a idan mutum yana sauri sai a ce nasala a larabci nasalar rajulu ma'ana asra'ar rajulu fi'ilinsa daga ka'ada ne kamar daraba yajuj wa ma'ajuj za ka gansu suna sauri to ina za su je sai malamai suke saɓani saurin nan da suke yi za su yi sauri ne su shigo ƙasar mu na nan ta nan duniya da muke rayuwa wasu kuma suka ce a suna sauri ne su tafi inda Allah zai tashi alkiyama al-mahshar ko kuma suna sauri ne su tafi inda Allah ya tura su tafi la ilaha illallah to shine ce Allah ya ce waqtarabal wa'dul haqq alƙawari na gaskiya na tashin kiyama to fa ya zo kuna ganin ya juji da majuji sun bayyana to alƙawari ya zo kuma wa ya juji ma juji nan mafi rinjayen su duk yan wuta ne kamar yadda hadisi ya tabbatar warai kuwa ai mabarnata ne na ta'adi to shi yasa Allah ya kai su ma ƙarshen kiyama Allah kada ka hada mu da su duk yadda muke son rayuwa a duniyan nan kar ka bari Allah ya barka ka dade ka je ku ci karo da yajuj da majuj wannan waqtaraba alwa'd alhaq ma'tuf ne ala futihat dinnan an bude wannan katanga wanda ya shiga tsakaninmu da halittar yajuj da majuj sannan kuma ga lokacin hisabi alkawarin Allah na gaskiya shine alwa'adul haqqu ya kusa wai aya tana so ta nuna ma ya juju da majuju suna zuwa to kuma maganar hisabi kuma ya zo dab za a mutu kenan za a tada kiyama kenan wannan yana nuna mana ayoyin suna mana bayani akan abin da zai faru a ƙarshen duniya wato idan Allah zai tashi kiyama um, imam muslim ya fidda hadisi sahihi ingantacce daga huzaifa ibn usaid al-ghifari sahabi ne yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya leko mu daga gida ya leko mu haka ya gamu muna muzakara muna tattaunawa akan harka ta ilimi sahabbai kenan muna tattaunawa ya ce me kuke tattaunawa sai sahabbai suka ce ya rasulullahi muna tattaunawa ne akan sha'anin tashin alkiyama La ilaha illallah. muna tattaunawa ne akan tashin alkiyama yanzu ka taba zama kai da abokinka a majalisa kuna hira kiyama ba a so sai in tsautsayi ya kai ka malaminku a makaranta ya bayanin kiyama saboda bala'in san duniyar da muke bala'in kin mutuwar da muke yi ba ma son magana kiyama shi yasa ya zo a hadisi cewa kiyama ma ba za ma ta tashi ba sai har in mutane sun ma manta da ambatanta kwatsam ba a magana ta limamai sun daina huluba akan tashin kiyama sai a daɗe baka ga limami ya yi hudu ba akan tashin kiyama ba kwatsam ba aune sai a ji ta tashi lokacin da kuka manta ta to lokacin kuma za ta zo ya ce suka ce muna tuna kiyama ne sai annabi yake cewa inna lan taquma hatta taraw qablaha ashra ayat ina shaida muku kiyama ba za ta tashi ba sai kun ga wasu alamomi wasu ayoyi guda goma akwai wasu abubuwa guda goma da za ku gansu sun bayyana a duniya idan waɗannan abubuwan suka zo ta ku shirya kawai kiyama za ta tashi suka yi shiru annabi ya ce akwai wani hayaki da zai bayyana a duniya hayaki za ka ga hayaki duniya ta yi duhu daga ina wutar take Allahu alam dukhan hayaki kuma alamu suna ta bayyana ko shekaran jiya nan ana nuna a can kasashen nan na turawa akwai gobarar daji da ake ta yi wuta ta taso ba ba a san daga ina take ba wuta ne take ta ci ana nan ana ta buge bayan kwamfuta saura wata nawa ko shekara nawa ta karaso duk abin da ta ci karo da shi sai ta kone shi kuna gani ana nuna muku a whatsapp a facebook a hotuna wuta ta kama kogi ka duba wuta da ruwa suna cin juna kuna gani ana nuna muku wato wutar dutse dutse kawai ya rinka rididdigewa ta cikinsa yana barin wuta kaga wuta tana gudu a ƙasa kamar yadda ruwa yake gudu a ƙasa kuna gani ana nuna muku a wayoyinku kaga dutse a tsakiyar ruwa amma yana furzar da wuta kuna kallo to akwai ranar da za a ga hayaki sannan kuma akwai dujjal shi ma za mu zo mai magana akan tarihin dujjal in Allah ya ce muke ne in ban manta ba sati mai zuwa don mu haɗe karatun ya zama iri guda za mu tattauna akan dujjal waye dujjal me sifofin dujjal mun taɓa yi a baya amma ba laifin mu da tunatar da kanmu don saboda alama ne ta shi alƙiyama mu da haskakawa akan shi ya juje ma juje da kuma dujjal to sai dujjal ya bayyana akwai hayaki akwai dujjal dujjal sharrul khalq mafi sharrin halitta muguwar halitta mai halakarwa mai wuta da aljanna nasa na ƙarya ya ce to zai bayyana akwai wata dabba da za ta bullo dabba dabba ce za ta riƙa yi mutane magana فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah zai fitar da wata dabba za ta zo tana yi mutane magana tana cewa mutane sun ƙi su imani da Allah dabba ce za ta rinka magana tana cewa yi imani da Allah hatta hatta dabbobi din nan da kuke gani fa sun san da samuwar Allah dabbobi ba su da hankali muna cewa ba su da hankali amma duk abin da ka san Allah ya halitta to ya kimtsa masa sanin Allah dan a nuna maka ka zama asararre idan baka ba Allah ba wani bawan Allah masanin dabbobi makiyayi yake bani labari yace malam wata mu'jiza wato wani irin girman ubangiji yake bayyana akan harkar dabbobi ka tambayi duk wani makiyayi da yake da garke na dabbobi yana tara dabbobi yana kewata su a daji ko a birni haka ramkan lahu duk daren duniya duk daren duniya idan karfe hudu ta yi ko uku da wannan usulusul lailil akhir min al-layl kashi ukun karshe na dare din nan da aka ce mu tashi mu yi sallah mu yi ibada wa minan laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya ayyuha almuzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila duka ayoyin da suke cewa a tashi ayi sallah ayi ibada wallahi malam in dai wannan lokacin ya kai malam duk wata dabba sai ta farka ta kalli gabar kuma ko da ɗaɗɗaure su aka yi suna kallon yamma sai sun juya sun kalli gabar garken raƙuma gaba ɗayansu sai sun juya sun ɗaga kansu sun kalli gabar kuma ka tambayi duk wani mai kiwo ya gaya maka duk wata dabba da ka sani ga zakara nan annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan zakara wata rana wani zakara ya yi cara hadisin imam ahmad ya yi cara sai wani ya tsine masa sai annabi ya ce la tasubbu dik ku daina zakin ku daina zagin zakara fa innahu yad'u ila salah saboda yana kiran ku zuwa ga sallah zakara yana da kuka kuka kala kala a cikin dare wajen kala uku akwai kukan da yake caran da yake na farkon dare akwai caran da yake a tsakiyar dare akwai caran da yake bayan alfijir ya fito a da ladanai suna fara kiran sallah ne su gane asubahi ta keto ta yi in sun ji kukan zakara kuma duk inda zakara yake sai ya wannan kukan kuma baya canjawa ya yi kukan da yake yin sa a karfe sha biyun dare ya yi shi a karfe uku baya yi la ya kadu yukhti'u yanzu wannan baya nuna mana girman Allah wani abin mamaki shi kuma kare duk dare kare zai kwana yana yawo yana neman kashi ya ta yawo ya ta yawo ya ta yawo karfe uku tana yi hudu tana yi matsiyaci shi kuma lokacin zai kwanta bacci saboda bai da albarka baya son sallah duk inda kare yake in dai alfijir ya yi in dai dare ya zo ƙarshe to lokacin shi kuma yake kwanciya lokacin zai bacci amma dare ga baki daya zai ta yawo ya ta yawo su kuma dabbobin alheri raƙuma shanu tumaki awaki da sauran dabbobi za su yi baccinsu da daddare sun huta idan karfe uku hudu ta yi su kuma za su tashi gaba ɗaya suna kallon gabar suna jiran umarnin Allah cewa ku ku tashi ku yi sallah su ma suna tasa bautan kenan kai kuma kana nan a gadonka a kwance ka shiga mayafi ka rufe hatta raƙumi ya tashi ya miƙe kansa yana jiran falala Allah kai kuma kana kwance baka fita sallah asuba wannan ta sa waɗannan dabbobi suka zama dabbobin ni'ima ba sa karewa a duniya duba kare matsiyaci idan kare ya zo haihuwa kariya sai ta haifi yaya ashirin ashirin duba alade sai ya haifi ashirin duba tinkiya sai ta haifi biyu uku wata ma ɗaya ne raƙumi ƙwaya ɗaya ke haifa a shekara sau ɗaya amma duba albarka ba a taɓa zuwa ambato wajen yanka a ce ai ba raƙuma sun kare ba ai ba raguna sun kare ba ai ba shanu sun kare ba ka duba malam saniya sau nawa take haifa a shekara amma kare zai ta zuba su shegu ba su da albarka su cika mutane da masifa su ta mutuwa suna karewa iska wani mota ta buge shi wani ciwon ciki ya kashe shi wani ma ka neme shi ka rasa wani ma ya shiga layin aljanu ma gaba ɗaya ma a neme shi a rasa ba su da albarka karnuka yanzu kafin ka tara kare dubu a garin nan zaka sha wahala amma kuma ga yawan haihuwa amma tumaki fa amma awaki fa duk inda ka je kasuwar ƙauye za ka tumaki da awaki ana ta bunko su ana kawo su albarka to su kansu sun san da Allah na yi muku wannan labari ne don mu ƙara yarda da Allah akwai wasu hikimomin ma da suke cikin halittun ubangiji lokaci bayan lokaci za mu rika tunatar da kanmu don ya ƙara mana ya ƙini a kan me a kan bin Allah Allah ce wabtar balwa da haƙ alƙawari na gaskiya ya zo cikin alkawarin gaskiya shine tashin kiyama za ku ga hayaki za ku ga dujal dabba za ta zo za ta yi muku magana rana da kuke ganinta tana fitowa ta gabar za ta juya ta dawo tana bullowa ta yamma asalin rana tana fitowa ne ta gabar ko to idan kiyama ta zo za ta juya tana bullowa ta mai ta yamma duk da kawayi gari da safe kaga rana ta bullo ta yamma to wannan bullo wanda ta yi ta yamma ta toshe kofar tuba ne gaba daya annabi ya ce ku tuba kabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha ku maza ku yi istighfari ku yi maza ku tuba kafin rana ta bullo ta mafadarta tana bullowa to dama kofar tuba ce to ta toshe kofar tuba duk wanda yayi wani abu ko musulunta kai ba karɓi musuluncin ka ba idan kai istighfari ba karɓa ba shi yasa ya ta kwadaitar da mu lalle kullum mu istighfari dari shi dari yake yake amma ni da kai nawa ya kamata mu yi bila adadin aka ce yana zaune sai a irga istighfarin sa bila adadin to za ku ga rana ta kullo ta gabar ta yamma sannan kuma za ku ga Isa dan Maryam zai sauko dan yana nan ba mutuwa ya ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum haka qur'ani ya faɗa yana nan zai sauko wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida to isa dan maryam zai sauko abu na gaba kiyaman nan ba za ta tashi ba sai kun ga yajuji da majuji isa da maryam zai zo sannan sai ya juju da majuju za su za a samu kisfewa ta rana da wata a gabar a yamma da kuma jazirar larabawa annabi ya ce a ƙarshe wata wuta ce za ta fito daga yaman idan wannan wutar ta fito tana cin duniya ne gaba ɗaya tahshurun nasa ila al-mahshar za ta rinka koran mutane za a ta mutu tana tafowa ce jama'a yanzu fa ta iso gari kaza tana kasa kaza fa ta cinye kaza kutu kutu kutu kutu kutu tana raka mutane ana tafiya da ƙarshe har a zo a fadi a mutu a je filin tashin kiyama inda ta tsaya to na Allah zai tare kiyama manzo Allah ya faɗa wani hadisin cewa idan kiyama ta kusa zuwa duk mutanen kirki za su mutu ba a barin mutanen kirki kiyama ta tashi tare da su busa ƙahon ƙarshe ba da mutanen kirki ake yi ba a hankali Allah zai ta tsince su a hankali a hankali wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu duk mutanen kirkin cikin ku za a ta ɗauke su ta ɗauke ta ɗauke sai mutanen banza su yi ta suna yan barna su yi ta shahara yan ta'adi su yi ta samun ƙarfi duniya ta san su a ta yada barna ana promoting barna ana kashe gaskiya alama tashin kiyama ne wanda Allah ya ce la taqumu sa'a kiyama ba ta tashi illa ala ashraril khalq face akan mutane ashrarai matsiyatan mutane ƙazaman mutane mazinata ɓarayi 'yan luwaɗi 'yan fashi da makami 'yan saɓan Allah mabiya mata 'yan maɗugo duk wani iskanci da ka sani da rashin mutunci ga baki ɗaya yakan tattara ne a ƙarshen rayuwa kuma alamar yaɗuwar sharrin ka ga yana fin ƙarfin alheri alama ne na duniya ta kusa tashi ai kun sani kun sani ina mutanen kirki ina annabawa sun tafi sun tafi duk sun yi gaba kaga Allah ya daina turo annabawa ko to alama ne na cewa duniya ta kusa shi da Allah yana son ta ci gaba da rayuwa duniyar to da zai ci gaba turo annabawa annabin karshe ma gaba ɗaya shekara dubu nawa annabawa suka yi annabi nuhu shi kaɗai sai da shekara ɗari tara da hamsin suna ina ina annabi adam farkon halitta ina sulaimanu ina dawuda ina yunusa ina musa ina haruna ina idrisu ina yusha'u ina wane ne ina wane suna ina duk fa Allah ya dauke su ina nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an turo ni boistuka hatain kamar ni da wannan ya tsanne tsakani na tashi alƙiyama ana bai ni wa bani alƙiyama ka hatain ka duba kusanci tsakanin wannan yatsan da yatsan duba in ka basu ma haduwa suke ko to haka annabi yake yace in ka dalla tasbiquni kiyama na saura ka dan ta riga ni zuwa saura giris kiyama ta riga ni zuwa sai Allah ya turo ni dukkan duka shekarun da Allah ya barawa annabi 63 gama rayuwarsa gaba ɗaya risalarsa sakonsa a 63 ya isa da shi su abubakar amma duk a cikin wannan shekarun Allah ya ɗauke su gaba ɗaya ko 70 ba su kai ba waɗanda suka fi kowa muhimmanci a duniya sun tafi ina sahabbai ina tabi'ai ina tabi'in tabi'ina ina su imamu malik ina su imamu ahmad ina su imamu shafi'i ina su imamu abu hanifa ina su shekul islam ibn taymiya ina su ibn qayyim ina su imamu kaza ina su ina manya manyan malamin da muke faɗin su a littafi suna ina sun tafi kiyama to kuna jin Allah zai bar mana wannan duniyar mu mu ci gaba da cinta na Allah akwai bukatar mu daga kimtsawa waqtarabal wa'dul haqq Allah ya ce a wannan ranar fa idza hiya shakhisatun absarul ladina sai kaga bayan Allah ya kawo wannan lokaci zaka ga wato absarul ladina kafaru idanuwan waɗanda suka kafarta za su kafe kaf in an ce shakhisatun absaru idan zai rike kaf yana kallon guri guda ko motsi baya iya yi saboda tsoro a wannan lokaci imam muslim da imam abu dawud da imam turmizi da imam nasa'i da imam ibn majah sun fidda hadisi mai tsawo gajere zan kawo muku shi cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wahayi wa annabi Isa ya ce ka je ka kashe dujal za a haɗu tsakanin annabi Isa da dujal za a haɗu dukkansu manyan alamomi ne na tashin kiyama Allah zai ce ka je ka kashe dujal kai kuma aikin da za ka yi wannan dujal mabarnaci zai ta ɗiban mutane yana halakar da su yana ta afka su cikin wuta aikin wuta a ta zina a ta caca a zagi Allah a yi fajirci a bayyana tsiraici a cire ba a halalta haram da aikin dujal ne Allah zai ce ka je ka kashe shi amma ya juj majuj zan fitar da wasu bayi daga cikin bayina Allah zai ce da shi zan fitar da wasu bayi daga cikin bayina la yadani laka biqitalihim baka isa ka yake su ba sun fi karfin ka ka tattare bayina na kware na kirki ka yi da su wajen at-tur dutsen tur ku je ku tattare a can in ya juju da majuju suka fito baka isa ka iya da su ba bayan Allah ya masa wannan wahayi ya ce je kashe dujal bayan ya kashe dujal to halittar ya juju da majuju za su fito to shi kuma bai isa yi da su ba kawai sai Allah ya bude wannan search din wannan kofar sai su bunko duniya kamar yadda Allah ce hum min kulli hadabin yansilun kafirai kuma lokacin za a kafa ido shakhisatun absarul ladina kafaru idan yayi sama ko motsa ido ba isa yi ba a wannan lokacin saboda bala'in tsoro malayin tsoro yayi tsoro fa baka iya juya kalli wani guri ka bincika da kyau a gaya ba tsoro in ya kai tsoro billahi azimu idan ka kafewa yake inda ka kalla wuri ɗayan nan nan za ka yi ta kalla ba ka iya kyafta shi ma saboda kana tunanin in ka kyafta shi nan wani abu zai same ka laraba sukan ce shakasa ko shakusan basar shakusan basar فلان يشخص شخوصا فهو شاخص شاخصة أبصار الذين كفروا إذا متن يقال إذا ننسى لا يستطيع تحريكها بزي يموت إذا بسيئة الشخص بصره سيما قال يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا كي تمو من زمان من أتكين غفلة أكن وانا أبدا مكغني يوم وانا مقول ني لقول معذوف waɗannan kafirin za su ce a lokacin da idansu ya kafe ya wailana ya halakana shi ne fasar ya wailana ya halakar mu a wasu muna cewa ya kai ta mu ana nufin mun halaka to wala in mutum al'amari ya kai ga yana kira yana cewa ya wailana ya wailana to an shiga uku kad kunna fi dunya fi ghaflatin tamma an hada yau suna gaya wa Allah a wannan lokacin mun zamanto dangane da kiyama dangane da alamomin kiyama dangane da bayanin hadarin kiyama mun gafala ba ma saurara maganar hisabi mun rafkana ba mu yadda ba wato a nan abin da suke nufi shine sai suka ce balkunna zalimun zalimin mun zama azzalumai wannan ana shi da shi idrab mai kwan siffanta kansu mun gafala lalle mun zama gafalallu sun ce mun gafala da wannan kiyama mai kwan ce mun zama gafalallu suka ce mun zama azzalumai mun zalunci kanmu wasafu an kusahun bi zulmi wa tajawuzil hudud ba mun zama gafalallu ba ne a haƙiƙanin gaskiya a'a ai daman annabawan sun ba mu labarin kiyama kin ji muka yi daman malaman zamaninmu sun faɗakar da mu kin ji muka yi a haƙiƙanin al'amari kunna zalimina li ha'ula'ir rusul mun zalunci waɗannan manzanni ne sun mana wa'azi mun ki mu ji sun kira mu mun toshe kunnuwanmu mun jefe su mun zage su mun kashe su mun aibanta su kamar dai yanzu yadda abubuwan suke faruwa masu kira zuwa ga Allah su ne abin zaki masu kira zuwa ga Allah su ne abin sawa ido mai wa'azi ya ce abi Allah shi ake makala masa wani yana bin sa aje a ga zirga-zirgarsa da me yake faɗa ana tarkodin ana kaiwa ana analysis ai ya ce kaza yana nufin kaza ne to za mu kama shi ai yayi kaza yana nufin kaza ne za mu daure shi ai yayi kaza yana nufin kaza ne to za mu kashe shi ai shikenan a shirare yan iskan duniya masu iskanci da shedanci babu wani wanda yake sa ido akan saboda abin da suke yi abu ne da shedan yake so amma wanda zai ce mutane ku zo ku bar duniya ku bar Allah to shi kan gaskiya akwai kyamarori a kansa akwai bincike a kansa wani bawan Allah yake cewa wallahi wani dalili ya kai shi bari ku ji wannan magana za su ba ku mamaki ya ce dalili ne ya kai shi ya ji amerika irin mabahis masu bincike ina suka kama shi an ga kamar mai addini ne da wayar sauransu ya ce wallahi malam na shiga wani daki aka yi ta kawo masa bidiyon malamai masu wa'azi waɗanda suka shahara suna wa'azi a najeriya ya ce kullum sai ga hoton malama ne sai a ce do you know this one ka san wannan sai a duk nuna masa a ce ka san wannan sai a nuna masa ya ce subhanallah ya shiga tsoro ya ce ta cewa bai san su ba bai san su ba bai san su ba saboda mai in ya ce ya san wani a cikin su to shikenan wannan mai addini ne dan ra'ayin addini ne dan ra'ayin da kawai wallahi nake gaya ba wai anan gida kaɗai ba fa komai suna da shi laifin ka san me me yasa za ku ce abu Allah inda mutum zai riki ɗaya yadda ya zama cikakken ɗan iska kafuri mai faɗa da Allah to za a kafa masa ne za a taimake shi Allahu akbar hasbunallahu wa ni'mal dadin abin dan adam yake dadin abin shi ko dan adam akwai maganin sa shine Allah duk abin da mutum zai maka bai isa maka komai ba sai abin da Allah ya kaddara maka faɗa da gaskiya akwai wanda rayuwarsu gaba ɗaya faɗa da gaskiya suke don me yasa za a tunatar da mutane alkiyama a ce su ba Allah don me mutane za su wayi gari suna ban Allah ai shedanci kurum shi yasa za ku shedanci shi abun nan yanzu ka duba nan fa doka ce hukumar hizba ta sa a garin nan cewa a daina haɗa maza da mata a cikin babur ɗin adadi sau yan uwanmu musulmi masu tuka adadi sau wanda suka fito suka yaƙi suka yi fada suka yi hayaniya suka ta zage-zage a gidan rediyo don me za a ce bari a haɗa maza da mata ba a kano sai ga shi dokar masu dokar ko sun ji tsoro ne ko me suka ce sun ɗan dakatar da ita musulmi a jihar nan a kano baladun islami garin musulunci a ce kada a haɗa maza da mata a cikin adidin sahu saboda fajircin da ake ya bayyana shaidancin da ake ya bayyana ana keta alfarmar iyalanmu da 'ya'yanmu a cikin wannan babur a raba na mata daban na maza daban musulmi ne suka fito suka nuna ba su yadda ba kar ka zagi wani kafiri ko na arne mu ne mu ne sai gashi wai dokar wai ana zancen wai wai ana magana wai an ma dakatar da ita an karbi shawarwari a wajen wasu an dakatar da ita kenan an ba da dama a ci gaba da fusa ta Allah Allah wadarai da wannan abu kuwa kuma yanzu ku yan adidi sahu yadda kuke cikin wannan hali na haula'i ana neman a rage ku wajen mutum kaza har ana cewa za a je a kone baburan ku a zuba su a cikin kaza kuna neman ceto me kun ku kama Allah ku ce za mu bi Allah ku tawassuli da wannan abun a lokacin za ku fito saboda damsul basirati ku yaƙi dokar Allah ku ce yanzu ne za ku saba wa Allah wallahi tallahi hada namiji da mace a babur a irin wannan babur din billahi azimu haramun ne bai halatta ba ana magana cewa ai akwai a mota ai akwai a tasi akwai a hais ai taki mataki mataki ne amma wanne ne barnar su tafi bayyana wannan baburan nan ne barnar tafi bayyana a fara yakatta yanzu ku ne za ku bude baki ku yaki wannan dokar a lokacin da kuke neman malamai su taimaka muku a muku addu'a a kyale ku kada hana ku neman abincin ku kada hana ku kaza muna kira ga hukuma babu gudu babu da baya a dawo da wannan dokar kuma ɗari bisa ɗari muna tare da ku a yi aikin Allah a taimaki gaskiya wallahi tallahi idan aka ci gaba da saba wa Allah Allah zai yi fushi da mu kuma wallahi ba ku san abin da Allah zai dora mana ba abin da za mu iya yi a jihar mu mu musulmi ne za mu iya ba wanda ya sai hana mu mu ya mu mu ce ba za mu ba Allah ba shikenan an bude kofofi na shedanci na tsiya kaga yarinya budurwa tana makale a jikin babur kogunta da kogun mai tuka babur dinnan suna haɗe wani ya shiga an haɗa su an matse su kafadarsa tana dannan kafadarta wannan shine daidai zaka ji daɗi mahaifiyarka ta je wani ya danne ta ko 'yarka budurwa ta je ta haɗa ƙirjinta da jiki da bayan wani ko ya kwanta a jikinta akwai kima ka da koma taka tana da juna biyu koma taka ta aure ba ka da abun hawa ka sa ta wani namiji ya zo ya makale ta wannan shine daidai wallahi ku tsaya ku taimaki hukumar hizba aikin su kenan da mun al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ku fito ku yi magana ku ce kun goyi baya haka ake yi ba wai shiru a kyale su da wasu gaugayi na ba kuma wajibi ne malamai su fito su yi bayani na gaskiya a kano don afirka billahi azimu kano ta yi suna wajen addini kuma la bakwai suka canja wannan sunan ba kai duk duniya wallahi an san da kano akan addini musulunci canja ta za a yi bayan shaidancin da ake ta bullowa da shi abubuwa gashi nan yanzu ku duba event center ɗin na irin abin da ake na tsiya gidajen bikin nan mala kaga yan mata tsiraici yarinya budurwa ta cire riga ta cire hijabi daga ita sai breziya sai dangele na munafurci sun matsa jikinsu a yi kiɗa a yi rawa har karfe uku na dare maza suna haɗe da mata wannan duk a garin nan ake wannan abu to duka wannan wallahi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma barin barna ta ci gaba ba ta da bambanci da gobarar daji idan musibar ta zo da na kirkin da na banzan wallahi da sai ya same shi annabi ya ce waɗannan abubuwan za su bayyana ba za a tashi kiyama ba sai sun bayyana ya ce mutane za su zo su yi kuka ya waila na kad kunna fi ghaflatin min hada bal kunna zalimin bari dai ai mun zamanto azzalimai me Allah ya ce a gaba
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وكاجي الله تبارك وتعالى ربا مدى جهنم يتشي أي إنكم كو وما تعبدون من دون الله da abin da kuke bautawa ba Allah ba hasabu jahannama makamashin jahannama ne in an ce alhasabu a larabci bi fatahatai ne alhasabu da fataha guda biyu ana nufin ma tuhsabu bihin nar abinda ake hura wuta da shi abinda ake karawa wuta haɓaɓɓaka shine kamar itace kamar tsatsafi kamar ganye kamar duk wani abin da zai kara wuta ci to ji shine hasab makamashin wuta ne ku innakum ayyuhal kafiruna ba ku kadai ba da gumakan da kuke bautawa ba su kadai ba da waɗanda kuka mai da su alloli a nan duniya ba su kadai ba da ra'ayin da kuka zo kuna bi ba na Allah ba za ku zama makamashi ne na jahannama antum laha waridun za ku shige jahannama wariduna dakhiluna masu shiga ne ka san me hikimar dan ba da tsoro da kai da abin da kake bautawan gaba dai a tukuikuye ku a zuba ku a jahannama ku ga juna malamai suka ce babu wulakanci irin ka haɗu da ka haɗu da wanda kake masa bauta shi an ƙona shi kai ma an ƙona ka duk wanda ya zo ya bauta wani ba Allah ba to da kai da abin da ka bautawa duk za a haɗa ku gaba ɗaya ku zama makamashin jahannama me ka shafi yake cewa wani zai ce a to me laifin allolinsu me kuma na haɗa su da abin bautarsu ya ce ai haɗa su la ya zaluna limukaranatihim fi ziyadati ghammin wa hasra haɗa su da aka yi a wuri guda aka kone su ba za su gushe ba suna cikin bakin ciki da hasara da damuwa haisu asabahum ma asabahum bi sababihim ta yanda abin da ya samu waɗannan masu bauta shine zai samu abin da aka bauta wa din saboda sababin sun bauta muku ku da su duk an kone ku gaba ke daya yace wan nadru ila wajhil adu babu min al adab kallon fuskar abokin gaba ku hadu da shi a cikin azaba gaba ke daya wannan yana daga cikin babi na azaba shi kadai wani ne ya koya maka sata sai aka kama ka da kai da shi din gaba daya aka danna ku a kirkiri wani ne ya koya maka ta'addanci ya nuna maka aikin alheri ne aka cafke ku da kai da shi din gaba ɗaya aka garkame ku ai da shi kake neman cetonsa ai da ba kashe ni shi cece ka ba da ba wancan da yake ka bashi matsayin Allah kace shi zai cece ka ba to me cecen naka za ka ganshi a wuta ina amfanuwa da ceton idan gaskiya suke yi waɗanda kuke bauta musu yaya aka yi Allah ya kona su idan sun kai matsayin Allah ɗin kamar yadda kuke faɗa yaya aka yi mala'iku suka tukwikwiye suka sa su a jahannama ai babu abin da za su ji ɓacin rai da fushi irin wannan ganinsu shi sa Allah ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun za ku shiga malamai suka ce an bauta wa annabawa haka ne an bauta wa mala'iku haka ne an bauta wa wasu salihan bayi amma ba za a hada su da mala'iku da annabawa da salihan bayi a kone su ba me bambanci saboda su annabawa daman sun zo ne su yaƙi wannan abin mala'iku sun zo ne ‘yan aiken Allah ne su ba sa masaban Allah gaba daya salihan bayi magada ne na annabawa cewa suka yi abi Allah kada a saba masa duk wanda ya zo ya bauta wani salihin bawa ko ya mai da shi Allah ko wani abu abin cetonsa to wannan ra'ayinsa ne shi wancan ya yi aikinsa na kwarai zai kubuta za a gan shi aljanna kai kuma za a gan ka a wuta ana samu ko salihan bayan mutum yanzu yanzu nawa ne mutum zai faɗi ya ce shehu usman dan godiyo Allah fa ya kamata ya kira to ina laifin shehu shehu da littafansa a cike suke cewa a yi riko da Allah shehu da littafansa a cike suke yana hani da bid'a to sai mutum ya ce wai ko ce gausu to wasu ma gausun ko da yake suna cewa gausun ne su suke nada kansu kafin nan duk wanda ya nada kansa yace shi Allah ne a bauta masa billahi azimu da shi da waɗanda suka yi masa bautan sai sun shiga wuta in ji qur'ani innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun ga waɗannan waɗanda ake bauta musu da sun isa a bauta musu da suna da matsayin a bauta musu da ba su shiga wuta ba wannan yana nuna mana hadarin mutum ya karar da rayuwarsa akan bin wani ba Allah ba kullun da awata sunna abinda take kiran mutane akan tauhidi ku bi Allah ku nemi taimakon Allah ku rike shi shi kadai ya ishe ku shine ma'ana hasbunallahu ni'mal wakil kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana Allah Allah huwa maulana Allah shine maulan mu shine majibancin al'amarin mu mu'minai ga Allah kadai suke dogara tabaraka wa ta'ala duk wanda ya bari aka raba shi da Allah aka hada shi da wani sun baka kafar wala in suka raba ka da Allah suka lika ka ga wani sun halakar da kai kana farkawa Allah kana miƙewa Allah taimako kake nema Allah musiba ka shiga kira Allah tallafi kake nema Allah ceto kake nema Allah ka rike Allah da gaske ba wai su baka wani Allah kana bauta masa ba ka je gindin kabari kana ta kiran wani da sharbinka kana kiran sunan wani tanko tanko zaidu zaidu kai bai ba Allah za ka kira abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh